عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وسناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوضعته فإنك فوق القائنات سماء
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الحمد لله jama'a za mu ga abu ya canza a lokaci guda haka Allah yake al'amuransa kowa dai hankalin ya kwanta shi yana nan lafiya iyaka da yanayi ne na jiki da na girma shi ne turo mu ba ku haƙuri a wannan wuri amma kowa ya sani yadda zai ji karatun bayan da ya saba ji ba saboda wanda ya saba da wurin ne wanda karatu nasu ne sun zama karatu karatu ya zama jikinsu amma daga gare su muke samu abinda suke faɗa shi muke maimaitawa muke koya daga gare su amma kamar yadda na faɗa yana nan cikin ƙoshin lafiya iyaka dai yanayin jiki ne wato shekaru abinda ya faru kenan na haka hankalin ya kwanta ba wani abu ne wanda yake na tada hankali ba muna fata Allah ya kara mashi lafiya barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shi maganar tafsirin alkur'ani kamar yadda shi yake gaya mana kullum yana bukata mutum ya tara ilmomi da yawa daban-daban kafin bayanin tafsirin ya fita saboda magana ce ta Allah maganan Allah kuwa kalma guda ɗaya ma idan Allah ya faɗa to fassararta sai an dade ana yi in ba irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya kawo mana manzon Allah yana fassara mana alqur'ani da hadisansa bayan nan sahabbai su ma su fassara da nasu sannan tabi'ai amma ko sai na abubakar wata rana an tambaye shi ya ce to ni dai ba zan fassara alkur'ani da abin da ban sani ba wace sama ne wace kasa ne za ta rike ni wace sama za ta mun inuwa idan na fassara maganar Allah da son zuciyata wannan ana yi mana bayani yanayin wato dan adam Allah ya ce an hasibtum an tadkhulul jannata kuna tsammani haka kawai kun zo duniya kun yi imani kun zo musulmi sai ku shiga aljanna ba wani abin da jarabar da za a yi muku kamar yadda aka yi wa na baya ai ba haka abin yake ba hakika Allah ya ayyayi dan adam ya turo mu tun daga kan annabi adamu alaihi salam da ya yi shi bayan ya yi annabi adamu ya halicci matarsa hawa'u ta karkarinsa na hagu a lokacin aka fara shari'a amma shari'a yana bi ne hawa hawa hawa kamar yadda ka san yaro da aka haife shi yau idan ya yi sati rigar da za a sa masa ba shi aka sa masa wannan rana ba idan ya yi kwana arba'in wanda ya sa lokacin da yake sati ba shi zai sa ba idan ya yi wata biyu in ya yi shekara in ya shekara biyu har ya kai zuwa cikin girmansa to haka shari'a ya fara yadda ka san haihuwan yaro to annabi adam alaihi salam daga kansa aka fara abin ya fara yana jariri dan Allah ya gaya mana subhanahu wataala yana cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne an samu shari'ansa da manhajarsa ma'ana kowa yana da shari'arsa amma abin duka guda ɗaya ne sai dai kamar da na faɗa da farko cewa yana farawa ne da ƙarami har ya girma har ya kai cikin girmansa to ya fara da kan annabi adamu ya kare shari'a ta cika akan annabi muhammadu a lokacin ne shari'a ta gama cikarta shi yasa za ka ga lokacin annabi adamu alaihi salam a gida ɗaya ake aure lokacin za ga waya auri kanwa ko kani ya auri yarsa haka aka yi ta aure zamanin annabi adamu alaihi salam saboda ba wani gida sai wannan gidan kaga a lokacin yadda shari'a take kenan amma daga baya abun ya ta canzawa har aka zo inda ake a yanzu to shi dan adam Allah ya halicci dan adam a cikin mahaifiyarsa bayan ya yi annabi adamu ba uwa ba uba ya yi hawawu da uba ba uwa ya yi annabi isa ba uwa ba uba sai uwa sannan mu koyi mu da uwa da uba to mu din nan da Allah ya yi mu subhanahu wataala tun kana cikin mahaifiyarka da wata hudu Allah zai turo mala'ika ya turo mala'ikan nan zai gaya maka arzikin da za ka yi kwanaki nawa za ka yi a duniya abincin da za ka ci da ruwan da za ka sha da ko mutumin kirki ne ko wani kirki ba tun ana ciki za a gama wannan sai mutum ya gama shekarunsa idan na kirki ne in Allah ya rubuta karshen karshen rayuwarsa ba na kirki zai zama ba to sai wannan rubutu da aka yi dawo sai mutum ya zama mutum banza Allah ya kiyaye mu idan ko mutum Allah ya rubuta masa mutumin kirki ne a karshe to sai ya girma ya kai wannan shekarun ko da ba mutumin kirki bane sai Allah ya sa ya zo mutumin kirki ya mutu a dan aljanna Allah ya sa da mu to tun da mutum yana cikin nan Allah ya turo mala'ikun nan suka yi masa wannan rubutu aka rubuta aka aji wani kafin ya fito ma ya mutu wani kuma sai ya fito ya yi 'yan mintuna ya mutu wani awoyi wani satuttuka wani watanni wani shekaru wani sai ya zuba shi shekaru masu ishe shi sannan yake mutuwa to idan ka zo duniya allah malaukakin sarki ya sani tun kana cikin cikin kan nan ya san abin da zaka bukata zaka bukaci hannaye yayi maka zaka bukaci kafafuwa yayi maka zaka bukaci idanu yayi maka zaka bukaci baki yayi maka zaka bukaci haƙora yayi maka zaka bukaci harshe yayi maka zaka bukaci numfashi yayi maka zaka bukaci inda idan ka ci abincin zaka fitar da shi da inda za ka yi barbara duk Allah ya yi maka wannan saboda ya san za ka bukata tun kana cikin mahaifiyarka ka zo duniya ya yi maka wannan da ka zo ya ce ba na bukatan komai a wajen ka sai ran da ka balaga daga ran da ka balaga ranan nake bukatan abu a wajen ka to kaga wannan shekarun da mutum zai yi duka Allah baya bukatan komai a wajensa dama ya faɗo da tauhidinsa ne tauhidi kowa yana zuwa tauhidinsa ne ko dan waye yana zuwa kan ɗabi'a ce ta tauhidi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullu mauludin yulad ala fitra illa anna abawahu an yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kowane abin haihuwa yana zuwa ne akan ɗabi'a ta kaɗai ta Allah shi yasa kana faɗowa numfashin za ka yi hu hu din nan kana to Allah ne shi kaɗai kana kaɗai ta Allah to za ka faɗo ne akan ɗabi'a ta kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki shi yasa kowa yana zuwa kan tauhidinsa ne sai dai in bai sa iyaye ba ya samu iyayensa yahudawa ne sai iyayensa su mai da shi ba yahudi ko bai sa bai samu iyayensa kiristoci ne su mai da shi kirista bai sa bai samu iyayensa masu bautan wuta ne su mai da shi masu bautan wuta bai sa bai iyayensa yan izala ne su mai da shi dan izala to inda mutum bai sa'a ba ya samu wannan iyaye to ya fita a layin ɗabi'an musulunci amma idan ya samu iyayensa musulmai ne to zai tashi akan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wani magana akan tauhidin uluhiyya ko tauhidin rububiyya ko tauhidin asma wa sifati Allah nan shi ɗaya ne shine Allah shine rabb dan haka mu mun kada ta Allah mun yarda da abinda Allah ya ce imani da shi gaba ɗaya kuma Allah ya tabbatar wa kansa sifofi mun tabbatar masa da su ya kore ma kansa wasu sifofi mun kore masa su duk abin da Allah ya tabbatar wa kansa mun tabbatar masa da shi duk abin da ya kawar wa kansa mun kawar masa da shi subhanahu wataala haka abin da ya tabbatar akan annabawansa mun tabbatar da shi abin da ya kawar akan annabawansa mun kawar da shi mun yi imani da wannan duka sai yasa shi musulmi bayan ya yi tauhidi sai kuma ya tsaye da sallah tauhidi sallah bayan ya yi sallah sai maganan zakka sai maganan azumi sai maganan hajji to waɗannan abubuwa mutum fa duk Allah bai nema ya yi su ba sai lokacin da ya balaga din nan amma tauhidin kalama da kayan ka kake zuwa amma sallah sai lokacin da ka balaga amma manzo Allah ya ce idan mutum na shekara bakwai a koya mai sallah in ya kai goma baya yi a hukunta shi da kulala amma ba sai an fasa masa jiki jini ya fita ba to daga nan lokacin mutum ya saba da yin ibada ibadan ba za ta masa wahala ba sai akwai a mutum sallah idan azumi ya zo nan ma azumi ya yi shi zakka idan yana da dukiya ya fitar hajjin yana da hali yana da lafiya ya je yi to wannan idan mutum ya yi ya zama cikakken musulmi kenan wannan shine a kawai islami guda biyar akwai kuma na imani shine mutum imani da Allah da ranar lahira da mala'ikunsa an tumna billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi hilmihi wa murrihi shine mutum ya imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah kuma ya imani da kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi ba ya tabbata cewa daga Allah yake to idan mutum ya yi wannan abubuwa bayan ya balaga ya zamo ya zama cikakken mutum kenan ya zama cikakken musulmi in ya imani da waɗannan ya zama mumini shi balagan nan ya sha bamban wani daga shekara sha takwas ko shekara sha bakwai duk da dai mutum ya yi mafarki na mace mani ya fita jikinsa namiji to wannan sunansa balagagge daga ranar an buɗe masa fayar mace ita kuma yanayin balaganta ko ta fara jinin haila ko kuma wasu abubuwa su fito wanda bata saba gani a jikinta ba ko gashi a mara ko a hammata ko nono ya fito mata to daga nan ko da bata fara jinin al'ada ba wasu malamai suka ce ta balaga azumi ya waje ba kanta kamar ya waje ba kan kowa sallah haka in tana da dukiya za ta fitar da zakka haka shi ma zakka nisaban kamilan haulan kamilan hawa kuma aikin haji to bayan mun yi wannan duka Allah ne ya umurce mu yi me muke tsammani Allah zai ba mu aljanna to ai ba haka kawai bane shi sa Allah yake cewa ana hasibtu shin kuna tsammani an tadkhulul jannata kawai dan ka kada ta Allah kai sallah kai azumi kai zakka kai haji kai imani da abinda Allah ya ce imani da shi shikenan Allah ba zai jarrabe ka bai saka ya saka aljanna ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yaftanuna walqad fatanna alladhina min qabli amma zai yi ba ai dole sai Allah ya jarrabe ka sai an kai kai kos aka cewa shin ka cancanci aljannan nan dama ita aljanna huffatul jannatu bil makari wa huffatul nar bi shahawat aljanna ita gaba ɗaya Allah ya lullube ta ne da abun ki duk abin da mutum baya so shine Allah ya rufe aljannarsa da shi shi yasa Allah ya ce kudatar da mu mu yi kokari mu nemi aljannar nan kuma Allah ya yi wasu fa a duniya ne kawai don ya sa su a wuta kawai ya yi su ne Allah ya kiyaye mu wasu kuma Allah ya yi su ne kawai don ya sa su aljanna Allah ya sa mu Allah ya cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu kawai Allah ya sabo shi yasa Allah ya ce mana mu tashi ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nasu wal hijara mu tsaya ma iyalan gidanmu in ji Allah ka tsaya ka tabbatar da iyalanka sun koma ga Allah suna bautawa Allah saboda makamashin wuta mutane ne da duwatsu sai sa Allah ke tambayar wuta wata rana ya cewa wuta kin cika ta ce akwai ƙari ne halim talati ta ce halmin mazidin sai Allah ya azabtar da ita da digadigansa saboda shi Allah malokacin sarki duk lokacin da duk lokacin da wani halittarsa zai yi masa magana to sai ya tsarkake shi kowane irin halitta ko mutum ne ko ba mutum ba ne in zai yi wa Allah magana to sai ya tsarkake shi shi za lokacin da Allah yake magana da mala'iku yana ce musu zai yi zai halicce adam ya kawo su bayan kasa suna da sha'awa amma suna da hankali da sauran suka ce a Allah bai kamata ka kawo nan ba in suka zo za su zubar da jini ne a bayan kasa to da suka kafin su ba Allah amsa sai da suka tsarkake Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sai da suka tsarkake Allah annabi Yunus alaihi salam shi ma lokacin da Allah ya tura shi wajen mutanen sai kira zuwa ga Allah da ya je ya kira su sai suka kidinsa shi kuma sai ya gajen hakuri sai ya fusata ya kama hanya zai koma sai ya kan jirgin ruwa yana tafiya kan jirgin ruwan nan sai jirgi yana tangal-tangal sai mai jirgi ce duk yadda aka yi akwai mai laifi cikin jirgin nan sai aka yi kuriya sai kuriya ta fari akan annabi yunus sai suka dauke shi da su halaka gaba daya gara daya ya halaka sai suka jefa shi cikin kogi yana fadawa cikin kogi sai kifi ta ɗiye shi da kifi ya ɗiye shi a cikin cikin duhu cikin kifi a cikin duhun ruwa a nan ya gana da Allah sai la ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga nan shi ma sai da ya tsarkace Allah sannan ya ba da amsa annabi Musa alaihi salam shi ma haka ta faru da shi ya ce Allah yana so in ganka Allah ya ce Musa ba za ka gani ba arini yanzu ne ka kala lantara ne da Musa ya matsa ya ce unzuru ya jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali jalahu dakkan wa qarra Musa sayga falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk annabi Musa alaihi salatu Allah yana so in ganka Allah ya ce Musa ba za ka gani ba da Musa ya matsa sai Allah ya ce to zan yi tajalli jikin dutse in dutsen nan ya juya tajalli na to lallai kai ma Musa za ka iya gani na Allah ya tajalli a jikin dutse sai dutse ya zama gari dutse ya zama gari sai annabi Musa ya farfado farfadowansa abinda ya fara cewa subhanaka Allah sarki ya tabbata a gare ka na tuba saboda ya nabi wuce iyaka amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ai bambancin da yawa shi annabi Musa lokacin da zai je ya gana da Allah Allah ya ce masa Musa ka je ka yi azumin kwana arba'in kwana talatin da ya azumin kwana talatin annabi Musa ya kwalliya ya yi aswaki zai je gana da Ubangiji sai Ubangiji ya ce Musa wa ya ce kai kwalliya ka wanke bakin ka ya ce ya Ubangiji zan je in gana da kai kar in je baki na yana warin mai azumi sai ya ce ka je ka kara azumi goma bakin ka ya sake ɗaukan wannan wari aini warin bakin mai azumi ya fi mini kamshin almiski فوعدنا موسى ثلاثين ليلة واتمنا بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة sannan ya je gana da shi amma annabi yana kwance yana bacci ko na filar raka biyu ba ta shi ba aka zo aka ce Allah yana kira kaga wancan sai da ya nema amma wannan yana kwance bai nema ba aka masa da ya je annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya buraka ya je kudus aka tara masa annabawa ga baki dai saboda bikin karbo sallah bayan an yi bikin karbo sallah aka shirya masa annaba guda takwas a sammai annabi adamu sama ta daya annabi isa da annabi ya sama ta biyu annabi idris a sama ta uku annabi harun a sama ta hudu annabi annabi annabi Idris a sama ta uku annabi Yusuf a sama ta hudu annabi Harun a sama ta biyar annabi Musa a sama ta shida annabi Ibrahim a sama ta bakwai duk annabi annabi a Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da ya je ya wuce waɗannan annabawa duka fa wannan an masa ne saboda ya wuce ya je ya gana da Allah ubangijinsa a nan kasa an tara masa su an masa bayanin su wannan shine dan uwanka wane wannan shine babanka wane annabi ya ce ba ce mun wannan shine babana ba sai annabi adamu da annabi ibrahim su ne kawai jibril ya ce wannan shine babanka adamu wannan shine babanka ibrahim amma duka ce wannan dan uwanka wane wannan shine dan uwanka wane har na ce wane ne mai babban baki gemu rabi fari rabi baki yace annabi harunu kenan alayhi salam to sai aka ce a yi sallah annabi ce na yi zamanin babana adamu ko babana ibrahimu shi ne zai ce yi sallah ce ni ne zai yi kaga nan imamul anbiya wal mursalin ya tabbata to dukkanin annabawa da manzanni an tara su a wannan wuri Allah ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina ajanna min dunir rahmani alihatan yubaduna anan Allah ya ce masa dama an tara sun tuni عالم الذري وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين sai da annan Allah ya alkawari da waɗannan annabawa cewa idan suka zo suka tarar da annabi Muhammadu za su aje sakonninsu su taimaka wa annabi Muhammadu wajen yasa da aikan Allah sai da suka yaji da wannan suka rattaba hannu sannan Allah ma ya sa annabi ya ba su annabci da manzanci subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama bayan nan waɗannan annaba da aka jera masa su ya je sama ta farko ya tarar da annabi Adamu da suka zo za su shiga wannan sama jibril ya buga kofa wane ne masu gadin sama suka tambaya sai ai ai jibril suka ce mamakin yau jibril yana nema a bude masa kofa ya ce ai ba ni kadai bane ina tare da annabi karshen zamani wannan shine yake tabbatar yake tabbatar da cewa annabi muhammadu da ruhinsa da jikinsa aka yi isra'i da miraji wasu suna cewa wai a mafarki ne subhanallah wannan shi ne ke tabbatar mana da ruhinsa da jikinsa aka yi isra'i da miraji ya hau sama ta farko ya samu annabi adamu shi annabi adamu shi ne mai yake wato duk mai dauke da irin wannan jiki namu annabi adamu shi ne ubansa to ga abul kulli annabi muhammadu da aka ya tashi ya gaisuwa abul bashari ya tashi ya gaida abul kulli annabi muhammadu ya tashi ya yi gaisuwa ya yi masa fatan alkhairi ya wuce ya sama ta biyu jibril ya sake buga kofa wane ne ya ce ai jibril ne ce mamaki jibril na nema a bude masa kofa sai ce ai ba ni kadai ba ne ina tare da annabin karshen zamani ne aka bude ya tare da annabi isa da annabi haya shi annabi isa kirarin da allah yake masa shine wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu to ga kalimatullahi al-kubra annabi muhammadu annabi haka annabi isa ya tashi ya gaisuwa ya tashi ya gaisuwa ya masa fatan alkhairi annabi yaya kirarin da Allah yake masa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin to ga sayyidu sadati ga aslahu salihin annabi muhammad ya tashi ya gaisuwa ya tashi ya gaisuwa ya masa fatan alkhairi suka wuce suka je sama ta uku suka tar da annabi idris annabi idris shi kirarin da Allah yake masa wa rafa'nahu makanan aliyya to ga wa rafa'na laka zikraka duk inda aka kira sunan Allah to sai an kira sunan Annabi Muhammad in ma illa da ne ce ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in ka ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadur rasulullah sannan Allah ya karba subhanahu wataala dan haka annabi Idris ya tashi ya gaisuwa ya tashi ya gaisuwa ya masa fatan alkhairi ya wuce sama ta hudu a sama ta hudu wanda ya tarar shine annabi Yusuf shi annabi Yusuf shine aka bashi rabin kyau shi yasa mata suka ta fada masa idan shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi cikakken kyau yake da shi idan ka hango annabi daga nesa ka zo kansa kaman zaka fada masa sai kurjini ya kare ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi bai samu dukkan sannan bai samu matsalar da annabi Yusuf ya samu ba to annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai cikakken kyau da haka mai rabin kyau ya tashi ya gaisuwa annabi annabi Yusuf ya tashi ya gaisuwa ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatan alkhairi suka je sama ta biyar ya tarar da a sama ta biyar ya tayar da annabi harun shi annabi harunu kirarin da ake masa shine wa fi harun afsahu minni lisana ya fi kowa iya magana yana da fasaha to ga afsahul fusahai afdalu man nataka bidali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annabi yusuf annabi harun ya tashi ya gaisuwa annabi harunu ya tashi ya yi gaisuwa ya masa fata alkhairi je sama ta shida ya tayar da annabi musa alaihi salam shi annabi musa ya nemi ya ga allah a kasa shi ya kasa a gana da Allah kuma da ya je ganawa da Allah sai da Allah ya ce masa fakhlana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa kuma ta kalmanka kana kuri ne mai tsafta amma nai Muhammad yanzu haka yana hanyar sa ne ta zuwa ya je ya gana da Allah inda ba kowa ba komai ba sama ba kasa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa daga shi sai Allah zalla zai gana da Allah kuma yana kan hanyar sa ne zai tafi wannan wuri nan da yadda ya wuce annabi annabi Musa alaihi salam kuma shi Ibrahim ya gaya mana wal arshu mawti'un alihi shi annabi annabi a na sallama har kan al'arshi ya taka da takalmansa amma shi annabi Musa inda ya je zai gana da Allah a nan duri sinari yanzu in kana da kuɗi za ka je wajen a nan kasan misra amma inda Allah ya gaya da annabi Muhammad komin isan manzo don kusaci komin isan mala'ika don kusanci bai sai je wannan wuri ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ta da annabi musa wannan matsayi annabi musa ya tashi dolensa da ya gaisuwa da ya zo wucewa ce kai allah da baiwa yake allah ya halicci mutum a bayan ku amma ya fifita shi a kanku annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya je sama ta bakwai ya tarar da annabi ibrahim alaihi salam a sama ta bakwai nan da annabi ibrahim yake shi annabi ibrahim shi khalilullahi shi khalilullahi to ga annabi muhammadu khalilur rahman shi annabi khalilur rahman kuma shi annabi ibrahim alayhi salam badadin Allah ne shi badadi badadin ka duk lokacin da yake son abu sai da Allah wani ina son abu kaza nan da nan za ka dauka ka bashi dama kaman kana jira a tambaya ne to haka tsakanin Allah yake da annabi ibrahim amma habibullahi masoyinka shi kafin ya tambaya za ka bashi wanne ya fi masoyi shi masoyi kafin ya tambaya za a bashi amma khalili sai ya tambaya za a bashi wanne ya fi wani annai muhammad ya tabbatar ma kansa da wannan matsayi sahabbai sun zauna a fadan manzo Allah ta suna jira manzo Allah ya fito sai suna tattauna Allah ta kai Allah da baiwa yake Allah da kyauta yake Allah ya halicci mutum da hannayensa annabi adam khalaqtu bi khalaqtu bi yadayya ya Allah yake na halicce shi da hannayena Allah ya halicce shi da hannayensa sai wanda ce wannan ba shine abin mamaki ba abin mamaki shine Allah ya halicci mutum kuma ya dauke shi ya mai da shi abokin khalilinsa annabi Ibrahim alaihi salam wa takhadallahu Ibrahim khalila wanda ce wannan ba shine abun mamaki ba ai abun mamaki shine Allah ya halicci mutum kuma ya maida shi abokin hiransa wa kallama Allah Musa taklima wanda ce wannan ba shine abun mamaki ba abun mamaki shine Allah ya halicci mutum ba uba annabi annabi Isa wa kalimatu alqa ila maryama wa ruhum min suna cikin wannan tattauna annabi yana jin su a cikin gida sai ya fito yace wallahi duk naji abin da kuka faɗa cewa annabi Adamu Allah ya halicce shi da hannayensa wallahi haka yake ya sa mala'iku sun mai sujira wallahi haka yake annabi ibrahimu khalilinsa ne wallahi haka yake annabi musa abokin maganarsa ne wallahi haka yake annabi isa kalma ce ta Allah wallahi haka yake yace amma ni habibullahi wala fakhr masoyin Allah ne ba alfahari nake yi ba ni ne farkon wanda kasa za ta kece a ranar tashin kiyama in fito ba alfahari nake yi ba ni ne wanda za a bani ceto ni ne farkon wanda zai ceto a ranar tashin kiyama ba alfahari nake yi ba annabi muhammad kaga wannan makamin mahabba na annabi muhammad ne amma makamin khulla na annabi ibrahim ne alayhi salam shi annabi adamu Allah ya sa mala'iku suna yi mai sun mai sujjada lokaci daya amma annabi muhammadu kullum Allah da kansa yake yi mai salati ko mala'iku suna masa kuma ya girmama mu yace mu yi mai salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga annabi adamu shi sau ɗaya aka sa mala'iku su mai sujjada amma annabi muhammadu har duniya ta nade allah da mala'iku suna mai salati waye ko ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga shi annabi ibrahimu matsayinsa kenan amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai za Allah yake annabi ibrahim yake roko yana cewa wajnubni wa bani an na'budu al-asnama Allah ina roƙonka ka nesantar da ni ni da yayana bautan gumaka amma annabi annabi annabi annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka ji Allah na cewa inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yutahhirakum tatheera haka wancan sai da ya nema wannan kuma kafin ya nema kai kai makka da kanta annabi ibrahim ya roki Allah Allah dama Allah ya haramta garin amma ya ƙara roƙon Allah ya ce Allah yana roƙonka ka amintar da wannan gari a warzuqa halahu min as-samarati annabi ibrahim alayhi salam ya roki allah ya ce yana roƙon allah ya ba wannan gari zaman lafiya ya haramta ya haramta wannan gari nasa sai yasa mutum dai ku haɗu a makka ko ya kashe uban kare ba za ka dauki banza ba in dai a cikin harami kuke sai dai kun fita ga harami to annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma shine ya haramta madina shi yasa yake cewa allah ina roƙonka ka mai da madina harami kamar yadda ibrahimu ya mai da makka harami in ka je madina in kai aikin lada guda ɗaya Allah zai baka lada dubu ɗaya ne amma idan ka je makka in kai nafila raka ɗaya ko kai sadaka riyal ɗaya Allah zai baka dubu ɗari ne kai a ganin ka wanne ya fiye ne na makka ya fi mana ko tunda makka za ka samu lada dubu ɗari amma a madina za ka samu lada dubu ɗaya to albishirinka ai na makkan nan bayan wannan dubu ɗayan za ka samu dubu ɗari biyu ne na madina saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce Allah ina roƙonka ka ninka abin da ka bayar na lada a makka duk wanda ya ba madina idan mutum ya abu na lada a makka ya zo ya shi a madina Allah ina roƙonka na madina nan yadda ka bayar a makka ka ba da makka dubu ɗari ko to a madina dubu ɗari biyu ya Allah nake roƙo ka bayar kaga na madina ya fi na makka don haka wani hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama so gaisa da annabi ibrahim ya masa fatan alheri ya je ya gana da Allah to mahallin shahidin mu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je wajen Allah so gana da Allah kuma gana wanda suka yi da Allah nan har gaba da gobe ba wanda ya san abin da suka tattauna da Allah saboda Allah ya ce wa auha ila abdihi ma auha annan amma annabi Musa duk abin da Allah ya tattauna da shi ya gaya mana amma banda annabi Muhammad kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga a can na gaya maka shi annabi Musa da Allah ya ci jalli jikin dutse sai ya zamo ya suma da dutse ya zama gari sai ya zama ya suma alama annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mana ma zagal basaru wa ma daga to da ya dawo din nan kan annabi Musa sai annabi Musa ya tambaye shi yace wani tsaraba Allah ya ba ka wa al'ummarka yace Allah ya ba sallah 50 sallah 50 ce a'a ka koma ka nemi rage ba za su yi ba ni na san al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ta dawo 45 yace ka sake koma ka nemi ragi ta dawo 40 yace ka sake koma ka nemi rabi ta dawo 35 ka sake koma ka nemi rabi ka nemi ragi ta dawo 30 ana haka ta dawo biyar da ta dawo biyar yace ka je ka nemi ragi ta yanzu ina kunyan Allah ubangiji malamai suka ce kun san abin da yasa annabi Musa yake haka a abin da ya nema ya gani ce arini an zuri lekan nan shine yake ganin sa fiskan annabi Muhammad sai yasa yake mai da shi ka je ka dawo ka je ka dawo da dai ya zama mana madadi ya kawo mana sauki Allah ya ce ku je ku yi biyar din ni ladan 50 zan bayar mai badal qawl ladayya annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya kawo mana sallah ya ce mu yi ta idan kuka yi sallah bayan kun yi tauhidi sallah zakka azumi hajji kun yi imani duka to Allah fa zai jarrabe ku ku shirya Allah sai ya jarrabe ku sai sai Allah ya kawo ya koki da aka yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya jarrabi sahabbai za a je a yi yaki a zubar da jini idan sahabi ya shahada akwai shahidai da yawa amma babu shahidin da ya kai wanda ya je filin yaki shi kam ba masa wanka ba a masa sallah ba a canza masa riga haka zai tashi a gaban Allah da wannan jinin na jikinsa yana kamshin almisi sai za manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da aka yi yaƙin Uhudu a lokacin da aka shoye sahabbai mutum 70 annabi sallallahu alaihi wasallam aka musu kabari ya jera sai ya ce wane ne ya firko da alqur'ani sai ce wane ce shine a gaba kaga nan Allah ya gwada mana muhimmancin ilimi kenan a kowane yanayi annabi sallallahu alaihi wasallama shi abin da ya fara da shi ikra kai karatu to kaga da ni da kai duka mu yi karatu abinda Allah ya fara annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan iqra yasa annabi makarantar farko a musulunci ita ce darul arqam annabi yana fita daga kogon dutsen nan makarantar da ya fara kaiwa ita ce darul arqam nan ne duk wanda ya musulunta yake zo ana koya masa ilimin na addini bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kowa Madina abin da ya fara yi masallaci masallaci nan ne makaranta nan ne kotu nan ne asibiti saboda khaimatu rufaida a cikin a cikin masallaci yake nan ne aka fara ita ce ta fara yin primary health care na farko a duniya rufaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki sai ce ku dauki wanda yake da baya da karfi baya da arziki yace ku kai shi rufan rufaida ita take lura da marasa lafiya to shi ma a cikin masallaci yake dan haka yazo masallaci shine komai da komai anan ake karatu lokacin da aka yi yakin badar da aka kama aka kashe manyan manyan kafirai mutum 70 aka kama mutum 70 aka yi shawara tsakanin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki shawaran sayyidina abubakar shi sayyidina abubakar yace dauki fansa a karbi fansa fidiya annabi sallallahu annabi sayyidina umaru shi kuma abin da yace yace kowa ya kashe dan uwansa saboda su gane akan gaskiya ake to annabi sallallahu alaihi dauki shawaran sayyidina abubakar yace kowanne daga cikin su wayannan sahabbai kowa zuciyarsa yayi kama da wani annabi annabi sayyidina abubakar zuciyarsa ta yi kama da annabi musa alaihi salam da annabi ibrahim shi kuma annabi annabi sai na abubakar zuciyarsa ta yi kama da annabi ibrahimu da annabi musa shi kuma sai na umar zuciyarsa ta yi kama da annabi musa da shi na farko sai na abubakar zuciyarsa ta yi kama da annabi ibrahimu da annabi isa alaihi salam saboda shi annabi ibrahim abin da ya ce wa allah wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asa wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya bi ni shine nawa wanda ya sa mini ya ubangiji kai mai gafara nabi isa kuma abin da yake cewa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya faɗi haka shi kuma annabi sayyidina umaru zuciyarsa tana da karfi kamar dutse su wancan zuciyarsa kamar nono taushinta wannan kuma karfinsa kamar dutse shine sai na umar wanda ya ce a kashe kowa a bashi dan uwansa ya kashe ya ce ga nan uwana ka bani waye nan uwana ne ka bani shi in kashe waye nan uwan waye ne ka bani shi ya kashe saboda ya gane cewa kan gaskiya muke annabi ya ce kuma zuciyarka yayi kamar annabi na annabi nuhu da annabi musa shi annabi nuhu da ya kira shekara dubu ba hamsin sai mutum ya tsufa sai ya dauko da jikansa a kafa da ce kaga wannan tsoho kada ka duka bi shi ni ma kakana ya ɗauko ni ya nuna mini shigar ta ka bishi ma to da ya gaji sai ce rabbi la tazar Allah ta barke ka da yara innaka in tazaru yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara shi kuma annabi Musa abin da yake cewa rabbana dimis ala amwalihi washdud ala qulubi fala yu'minu wa ta'ala azab alayhi to shi wayannan suka yi kamar ne amma Allah daga baya ya saukar da aya yana kan ra'ayin sayyidina Umar ne radiyallahu anhu saboda ya zo ya samu sai na abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar suna kuka yace kukan namu ne mu yi duka ko naku ne in taya ku sai ce ai ku kaji kaji abin da Allah ya faɗa to anan mahallin shahidin mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kabi shawara sai na abubakar yace kowa zai bada fidiya ya fanshi kansa in mutum na da kuɗi sai ya ce amma duk wanda ya rubutu da karatu shi ba za mu karɓi kuɗinsa ba za mu ba shi yaran madina mutum goma ya koya musu rubutu da karatu sannan mu sallame shi shine sallamansa kaga nan manzo Allah ya gwada mana mai muhimmancin ilimi saboda ilimi da rubutu da karatu ake ake ake iya shi kuma ka Allah ya kawo mu ba mu san komai ba daga cikin iyayenmu babu wanda ya zo da ilimi babu wanda ya zo Allah na cewa wallahu khalaqakum والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا Allah haka ya fito da ku daga cikin iyayenku ba ku san komai ba amma sai ya sa mana wasaye wajalakum sam'a wal absara wal afida ya sa mana ji shi yasa da farko za ka yaro a fara jefa masa karatu abin da ya ji zai iya wal absara daga baya fara koya masa baki lokacin yana gani wal afida zuciya nan da kake haddace abin da kake haddacewa to wannan sune Allah ya sa mana waɗannan wasayil na ilimi yadda za mu ilimi din to ilimin nan ba koyan sa ana kwance dole sai ka fita kayi gurmaya ka nema shi yasa manzo Allah da Allah da Jibril ya masa ikra yace ni ma bai karatu bane annabi yace da Jibril ya sa shi a hamata yace annabi yace sai da na wahala ya sauke shi sace ya sake ce masa ikra ya sake ɗaukansa ya sashi an mace ya jima annabi ya ce sai da wahala ya ce sai da suka yi haka sau uku ya ce masa ya kara ya ce ma ana bukari ni ba mai karatu ba ne amma ga annabi sallallahu alaihi Allah ya bashi ilimin mutanen farko ya bashi ilimin mutanen karshe ya bashi ilimin da bai ba mutanen farko bai ba mutanen karshe ba amma shi ba sai da ya wahala saboda me wannan Allah yana mana ishara cewa ba za mu ba za mu samu ilimin nan muna kwance ba sai mun ne ba daga sai mu tashi mu gwagwarmaya yana cewa gwagwarmayar da za mu yi Allah ya ce mana ba zai ba mu aljanna muna kwance ba dole sai mun tashi ya jarabe mu kana baccin ka mai daɗi ya ce ka tashi as-salatu khairu minan nawm dole ka tashi kai alola ka je kai sallah tunda ita sallah inna salata kana al-mu'mina kitabun mawquta tana tafiya da lokacin ta amma hasibtum shin kuna tsammani ne kawai na halicce ku ku ji daɗi ba zan jarrabe ku ba kawai zan nace sa ku aljanna a ai sai na jarrabe ku na cin cin shin imanin naku na gaskiya ne ko kuma na riye ne ai sai na gwada ku an talkulul jannata walamma yatukum matalul ladzina khalaw min qablikum wani misali bai zo muku na wanda suka gabace ku ba ai wanda suka gabace ku ma ai mun jarrabe su ai kuna ku al'amarin ba da sauki da idan mutum ya yi laifi a bani isra'ila ai ana cewa faktulu an fusa ne mutubu ila bari ku faktulu an fusa amma mu al'umma ne muhammadu in ka yi laifi ka ce astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba sai Allah maka gafara amma kuma sai mun kashe kanku su bayan sun kashe kanku sai sun kashe kansu suke yi sai za ka ga shi manzo Allah da yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne za ka ga duk abin da Allah ya kawo na azaba akwai sauki a ciki shi za ka ga duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki wajen 40 da wani abu daga yakin da ya halarta da wanda bai je da kansa ba amma duka tsakanin musulmi da da kafirai waɗanda aka kashe duka bai bi mutum 400 ba duka gaba ɗaya jihadin manzon Allah bai bi mutum 400 ba abin da aka kashe saboda ma sallallahu alaihi wasallam rahmatul alamin yana cikin su amma yanzu tashi ɗaya kai yakin boko haramun kawai ya san dubu dubunnan da aka kashe mutum dubu nawa aka kashe babu wanda ya san adadin abin da aka kashe to amma wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin su yana tsakiyar su shi yasa Allah ce idan manzo Allah ya kuye mana ba ma ganin sa to mu rike istighfari wa ma kan la yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kan la mu'adhibuhum yastaghfiruna Allah ba zai azabta mu matukar muna istighfari to kaga wayannan yakoki don Allah yana yi ne Allah ya annabi sallallahu alaihi yayi ne saboda ya jarrabi sahabbai su yi gwagwarmaya su kawo mana wannan addini na musulunci walan ma ya ji kuma masar lazina kalaunin kabliku ai sai mun kawo muku jarraba mun jarrabe ku kamar yadda muka jarrabi waɗanda suka zo kafin ku saboda su ma ai mun jarrabe su ba haka kawai muka yi ba masatumul basa wadda ra ai su ma wato wahalhali iri-iri sun same su albasa wa dharrau wa zulzulu har suka girgiza dukkan su ba wanda bai girgiza ba kai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi kansa a cikin lokacin yakin badar saboda an fice ne a wannan lokaci ba fitar da niyyar yaki ba manzon Allah ya ce sahabban sa musamman wanda suka hijira na samu labari Abu Sufyan ya fito da karafkan kasuwanci na mutanen Makka daga Sham ku je ku tare shi ku karbi dukiyarku wanda aka karba muku da suka fita sai abu sufiyan ya ji labari da ya ji labari sai rubuta takarda ya tura mutanen maka tabaronin hanya ku fito ga muhammadu ya turo mutanen za su kwace dukiyarku da suka labari ya same suka shirya wajen mutum dubu da wani abu suka fito da shirin yaki da komai amma mutane annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 313 ne da suka zo abu safiyan da sai samu labarin wata hanya sai ya fita ya yi barauni hanya ya bulle makka to sai ya gaya mutanen makka cewa ku koma dama kun fito ne saboda ku kare dukiyarku sai bane dangi sai suka koma wajen mutum ɗari uku da wani abu sauran suka ce a su abu jali kenan ai sai sun je filin badar an musu kiɗa an yi waka sun sha giya duniya ta ji labarin su ma ba wasa bane ashe jini ke kiransa da suka je wannan waje na badar annabi sallallahu alaihi wasallama labari ya same cewa ga mutanen makka sun zo to sai ya bi yana ta neman labari har suka da wani mutumi shi da sai na abubakar suna tafiya ya ce mutanen makka sun fito sun yi zo ne ya ce muna so ku ba mu labarin mutanen makka ya ce ba zan ba ku labari ba har sai kun bani labari kuma ku suwaye ne sai annabi ya ce in ka ba mu labari za mu baka ya ce to in dai gaskiya wanda ya bani labari ya gaya mini mutanen maka sun baro maka rana kaza za su yi soba da rana kaza sai ce to mutanen muhammadu ba shi bai san annabi muhammadu ba ya ce to shi ma yin labarin da ya same ni gaskiya ne sun baro madina rana kaza za su yi so filin badar rana kaza sai ce to na ba ku labari kuma ku bani labari sai ya ce mu daga ruwa muke sai suka juya sai mutum ya ce ruwa na ina akwai wani gari a iraq ana ce masa ma ruwan ruwan iraq ko ina ai dukan mu daga ruwa muke to nan shi ne ake ta usulubul hakim in ji masu balaga zai ya ba shi amsa kuma an dama annabi ya ce sai ka gaya mana mu gaya maka kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi amsa daga ina kuke ko ce mu daga ruwa muke sai ya juya kawai sai to yana tunani daga ruwan ina ruwa na Iraq akwai wani gari mai suna ma a Iraq sai suka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa abinci ko masa adadin mutanen makkan nan mutum nawa ne ya zo wata rijiya suka samu wani suna rikici sai akan za su akan wajen ɗiban ruwa sai suna labarin mutanen maka za su je su yi mutane kai hakuri in lokacin mutanen maka yana zuwa yana musu abinci in na je na musu abinci suka biya ne zan biya to sai annabi tambaya shin mutanen nan su nawa ne sai ya ce a shi bai sani ba sai ya ce to rakumai nawa suke ci a kullum ya ce a kullum ana soke rakumi goma ko tara ya ce to mutanen nan ko mutum dubu ɗaya ne ko mutum ɗari tara ya ce to wane ka je ka duba sai wanda cikin zabai ya shiga cikin su ya dubo da ya dawo annabi ya ce waye da wasu kaza ce ai wane ya Abuja ne wato batu shey batu walid waye duk ya lissa masa kai wannan ai mutanen maka ne gabaki dan suka fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya zauna a wani waje sai wani zabe ya ce rasulullahi wannan Allah ne ya ce maka ka zauna anan ko akwai shawara yace akwai shawara yace to ai bai kamata mu zauna anan ba kamata ya mu tashi je ta can sama inda ruwa yake idan ruwa yana zuwa sai mu tare musu ruwa kaga nan ma wani wata hikima ce ta yaki tun da ruwa baya samu za su samu rauni da yawa na haka mu ga ruwa kusa da mu kuma mu tare kan ruwan ya je ya same su annabi ya ce ka bada shawara yasa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wa shawirun fil amri haka Allah ya wa shawirun fil amri idza azamta fatawakkal ala Allah yasa Allah ya ce masa bai kirari wa amruhum shura bainahum to bayan bayan sun gama zaman su kowanne an zauna annabi sallallahu alaihi wasallam da hankalinsa bai kwanta ba wala amin makrallahi lil qawmil khasirun hankalinsa bai kwanta ba sai ya ce sahabbai ku bani shawara yaya za mu yi ne sai na baka da shi ya rasulullahi ya faɗi magana mai daɗi ya zauna annabi sai ashiru alayya yuhanna a bani shawara ne miqdar ya tashi yi magana yayin annabi ya ce ku bani labara ku bani shawara ne sai wai daga killan sare ta saboda dukkan su muhajirin da suke magana wai daga killan sare ta ya rasulullahi wallahi alkawarin dan da muka maka aka bayana nan cewa za mu kare ka kamar yadda za mu kare dukiyoyinmu da iyalanmu wallahi alkawarin nan yana nan dan haka duk inda ka bi za mu shiga da kai ko koji ka ceta ka shiga za mu bi ka annabi ya ji daɗi ya ce ya ce mu ba za mu gaya maka kamar yadda mutanen musa suka gaya suka gaya annabi su ba cewa fazahab anta wa rabbuka faqatila a'a ko zan ce fazahab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum ma'akum muqatila ma muqatilun ka je kai da ubangijin ku yake su tare da mu ba za mu ce ba kamar yadda Musa ya fada ku je kai da ubangijin ku yake su ba za mu je ba a'a mu za mu za mu taimaka maka za mu cika alƙawarin da muka maka nan yana nan ba za mu riga shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi yace ga ma inda wani zai kwanta ga inda wani zai kwanta ga inda wani zai kwanta amma bari da haka ana gobe za a yakin nan annabi sallallahu alaihi yana ya tashi yana addu'a yana sujjada har mayafinsa na faduwa sai na baka ya rasulullahi wallahi Allah zai cika maka alƙawarin ka kwantar da hankali Allah zai cika maka alƙawarin ka akwai wasu mutum bakwai wanda wanda annabi sallallahu alaihi ya kira suran su a masallacin harami lokacin Abu Abu Abu Jali yace wane ne idan Muhammadu ya sujjada zai dauki tumbin raƙumi ya saka masa sai wani shaki ya tashi ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sujjada sai ya dauko nan tumbi ya zuba masa annabi ya tashi ba sai da ɗansa sayyida fatima ta zo tana wanke masa tana kuka sannan ya tashi da ya tashi abin da ya ce allahumma alayka bi quraish اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بأبي جهل وعقبة بن ربيع وشيبة بن ربيع وعقبة بن أبي ميط يلقى kafirai mutum bakwai to waɗannan mutum bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama sunayensu dukkan su sai da suka mutu a badar gabaki ɗayan su tunda annabi ya musu wannan addu'a hankalin su ya tashi sun san annabi yayi addu'a inda Allah yake karba amma ba dukkan su ba wanda annabi ya kashe da hannunsa dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallama tun da yake a rayuwarsa mutum ɗaya ya taɓa kashewa mutum ɗaya shi din ma mutum ɗayan kullum suka haɗu a makka da manzo Allah ya ce sai na kashe ka annabi ya ce ni zan kashe ka duk sanda suka haɗu shi maganarsa da manzo Allah ya ce ni zan kashe ka annabi ya ce ni ko zan kashe ka da haka haka an je yakin udu ana yaki duk da an samu tsanani ya ce ya ɗauko makami ya kan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kansa akwai wani sahabi kusa da manzo Allah sai annabi ya ce kibiya jikin sai ya cakka wannan kirjin sa cakka masa ya hankali da ya cakka masa gaba ɗaya jikinsa ya ɗauka shikenan sai ya mutu to wannan mutumin shine kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Umayya ibn Khalaf shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe a duniya gaba ki da hannayensa saboda me saboda shi ma ya ce zai kashe Annabi Muhammad Annabi ya ce a'a ni dai zan kashe ka ya kashe shi a yakin Uhud dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya koya mana bayan bayan an yi wannan an yi yakoki an je an yi jaraba sai aka zo a أما أسلمتم أن تدخلوا الجنة فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ثم أيغا سجدغا والحالي من جربيس لشي غا ياقوكي وزلزلوا كما سن جرجزا har manzon Allah da kansa kamar yadda na faɗa a nan ya girgiza sosai har yana addu'a yana Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil Abubakar yana cewa a'a ya rasulullah Allah zai cika maka alƙawarinka har annabi ya nuna inda zukka kafiran nan za su kwanta فلما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول رسول الذين آمنوا معه متى نصر الله هل سي منزون الله da sahabbai sun ce ya rasulullahi ka ce Allah zai ba mu nasara ka ce za mu yi nasara shin nasarar nan yaushe za ta zo ne yaushe za ta zo ne wannan nasara hatta ya kula wallazina amanu hatta ya kula rasulul ladzina amanu ma'ahu har sai manzon Allah da kansa da waɗanda suka yi imani sahabbai kenan sun ce mata nasrullah wannan nasaran kam yaushe za ta zo ne ala inna nasrullahi qarib Allah ya ce ai nasarar nan gata nan kusa kusa ai kwanan nan za a zo a yi fatu makkata wannan shine fatahi mai wato bayyanan ne Allah zai kama zai baka wannan gari sai abin da kaga dama kai shi yasa manzo Allah da ya je fatu makkata ya shiga makka kansa ya sunkuya har gemu suna taba tozon dabban da yake kai saboda tawazu ba irin na sarakuna bayan Allah ya mallaka musu gari shigo suna daga kai a'a ba haka suka yi ba a annabi annabi ba haka yayi sallallahu alaihi wasallam a yana mai tawadu yana kankar da kai sun koyar da kansa sallallahu alaihi wasallam ya fito ya shiga makka yana karanta inna fatana laka fatan mubina in ya kai sura ya sake daukowa da ya zo ya shiga ka'aba aka rushe kafirai wajen gumaka aka rushe wajen 360 daga cikin ka'aba da wajen ka'aba ya fito kafiran baka suka ce a ya ce musu mutanen baka bai kuke tsammani zan muku ma za ta rana inni fa'ilin buko bai kuke tsammani zan muku mutanen makka shi alkurba alkurba ya rasulullah annabi ya ce ya ce muna nema ibnu akun kari wa ibnu akun kari kai mai girma ne dan mai girma mai kai za ka mana karamci za ka yi mana karamci ya ce ku je dukkanku na ayyanta ku fasa abuwa an tumu tulaka su yi tsammanin abin da suka yi wa manzo Allah annabi zai ce zai rama a'a annabi bai rama ba subhanahu wataala ai shi manzo Allah kullum yana koyar da mu yadda za mu zauna lafiya ne mutanen makka sun kore shi a makka ya koma madina gashi Allah ya bashi su a hannunsa amma ya yafe musu haka manzon Allah ya zauna a Madina shi yasa yana shiga Madina farkon abin da ya fara yi yace ku zo mu rubuta yarjejeniyar zaman lafiya akwai kafirai akwai mushrikai akwai musulmi akwai yahudu na kiristoci su daga baya suka shigo nasarar najrana sai shekara ta tara su da suka shigo madina kuma su ma suka shigo masallaci lokacin ibadan su yayi za su yi a masallaci za a kore su annabi ce ku bar su yi ibadan su suka yi ibada shi yasa a duka tarihi ba za ka samu inda manzon Allah ya yaki kirista ba manzon Allah bai taba yaki da kiristoci ba yayi yaki da kurai da yahudawa da yahudawa banu kurai da banu nabi annabi ya yake su yayi yaki da kurayshawa amma bai yaki kiristoci ba sallallahu alaihi wasallam ulaka alayhi rasulullahi qarib nasarar Allah ta zo tana nan kusa Allah zai kawo maka fatayi a ifatu makkata kuma gashi ya bude maka makka to alhamdulillah lokaci ya zamu dakata mu alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lalansa abinda muka kuskure Allah mana gafaransa yau Allah ya bashi lafiya Allah ya dago muna tare da shi a wannan wuri barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa lafiya Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan mu ji kan iyayen mu malaman mu Allah ya saka wa shawalin mu da alheri barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya mana rahama cikin wannan wata Allah ya yanta wuyayen mu shi wanda yake yanta cikin wannan wata barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدير المثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله